أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذب فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا اما بعد جماعه مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki yau muna ranar lahadi haka ne ko? ranar lahadi shine bakwai da watan ramadan shekara ta dubu da da da arba'in biyar, hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine shida da watan uku sha bakwai ko sha bakwai da watan uku watan mars shekara dubu biyu da da ashirin hudu miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hujurat mun tsaya akan aya ta takwas yau za mu tashi kan aya ta tara insha Allah da wani ɗan bayani takaitacce a kan aya ta takwas aya ta bakwai da ta takwas muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu mi Allah ya ce karanto tun daga aya ta shida muje يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم a gurguje wannan bayani wannan tafsirin wannan aya jiya mun ji shi gaba daya mun ji irin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura walid bin uquba ya amso zakka a gurin mutanen nan na kabilar tamim wanda bai je ba ya ji tsoro ya dawo ya ce ya je sun tsoratar da shi hamma da ya yi magana sun far mushi za su hallaka shi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sun raba tsakanin sallah da zakka annabi ya hada jama'a aje a yaƙe su saboda babu zancen a raba tsakanin sallah da zakka jiya mun gansu abubuwa guda uku wanda ba su rabuwa duk cikin qur'ani an fito aka yi kicibis aka gamu za a ta yi yakin garin su kuma ga sun ɗauko zakkarsu sun dawo aka gamu me ya kawo ku ina za ku za mu garinku ne saboda kun saba magana suka ce mu muna ta jiran ku ku aiko muna ta jiran annabi walid bai zo muku ba suka ce ba wanda ya zo mana aka komo gurin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga walid wanda ya karye ga su wanda suka ɗauko zakkar tasu sun zo kuma ga mutanen da aldam sallallahu alaihi ya tura su yaƙi kenan an fasa yaƙi to a wannan guri mun ga bayani da dama akan walid jiya to amma abin da nake so mu dan falakar da shi shi wannan walid bin uquba ko da yake ya kasance yayi ƙarya wannan amma wa bai huta ba daga cikin musulmi bai huta ba daga cikin mumunai kenan duk ayoyin da suka yi bayani na mumunai da wanda suke muhajirin da ansar iya ciki wannan farallai yana cikinta kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake nihi a nan gurin shin shi walid daga baya ya tuba ba ka zarge shi ba ai ya tuba tunda baka sani ba ko bai tuba ba ya tuba ko ba tuba ba kuma banda wannan ma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad taballahu 'ala an-nabi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم na'am إنه بهم رؤوف رحيم kaga anan wannan aya tana gaya mana lalle Allah ya amshi tuba ya gafarta ma annabin shi kuma ya ya gafarta ma muhajirin wanda suka kauro daga makka suka zo madina wal ansar da mataimaka mutanen madina duk Allah ya gafarta musu kaga wannan shi ko walid ya shiga walid yana cikin wannan ba a huda shi ba daga cikin mumunai ɗaya kenan sannan kuma Allah yana ce mana fa'alam annahu la ilaha illallah فلو لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات kaga wannan aye tana ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah lalle babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah sai Allah ya ce mishi wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubinka ka nema ma mumunai maza gafara ka nema ma mumunai mata gafara to shi walid ba iya cikinsu ba kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mai gafara magana shi ta kare saboda bai gushe ba ai da farkon ta ma Allah ta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun mumune ne gaba daya sai aka huddo shi aka ce mai fasik makaryaci da ya karya wannan kuma ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala kenan wannan karyar batta hudda shi daga cikin da zunubi ne an san yayi karya yayi zunubi amma batta hudda shi daga cikin mumuni saboda mumuni ne batta hudda shi daga cikin milla shine ta addinin musulunci kuma mumuni ne dan kan wasu su kama gaba akan wannan su dinga zargin sahabbai da sauransu a'a suna cikin rahama Allah ya gafarta musu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya nema musu gafara mumune maza da mumune mata gaba daya Allah ya nema musu annabi ya Allah ya ce nema musu gafara annabi ya musu neman gafara magana ta kare zancen walid wannan abubuwan duka wanda aka yi shikenan ya wuce magana ta kare kuma Allah yake cewa wa alamu anna fikum rasulullah ku sani da ma'aikin Allah a cikin ku lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da zai biye muku akan dukkan abubuwan da kuke faɗi kuke so ai da kun wahala da kun hallaka kenan ba dukkan wannan annabi ne ho Allah yake gaya ma da sahabbai to ina kai ina mu ina lokacin mu yanzu in shugaba mai jagora yace zai bi magana duk wanda zai kawo mai shawara ko duk wanda zai zo ya kulla kulli shi kawai sai ya hau ya wuce kaga abun zai baci yanzu wani zai zo dan ya ganka kawai hakanin tare da wani ya zo ya kulla mai sharri yayi kisisi na da ƙarya da menene riga ya faɗi to saboda haka duk wanda ya kawo maka maganar wani duk wanda ya zo ya ce maka wani kaza yake fata bayyanu ka nemi bayani mun yi bayani a daren jiya cewa ai habar al-akhad ba duka bane wanda ba a karba an muka ba da misali da abdullahi ibn umar ko cewa shi ɗaya ga wata a garin madina kuma annabi ya karɓi magana tashi aka tashi da azumi gaba ɗaya wannan kenan kenan walid ya tuba ya koma ga allah subhanahu wataala haka ake kyauta zato kuma ma ga aya ƙarara Allah ya ce ma annabin shi ya nema musu gafara shi kuma yana daga cikin mumunan wannan na'am sai Allah ya ce mi wa in ta'ifatan min وإن almu'minina طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
na'am فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالأدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين innamal mu'minuna إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون annabi sallallahu alaihi wasallama daga hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda Muslim ya rawaito shi kenan idan ka ji sababin sabkal wannan aye daga an karanto maka kashin bakin sai ka fahimce ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran yana zaune cikin sahabbai sai suka ce ya rasulullah akwai abdullahi ibn salul wani ra'asul munafiki ne shine shugaban munafukai wanda ake tare da shi kuma a garin madina domin musulmi suna da a cikinsu akwai munafukai kusan 300 tare ake da su munafukai ne sun faɗi musuluncin da baki ba su faɗi ba a zuciyarsu suna cuta ma musulunci akan abubuwa da yawa kuma suna da alaƙa da kahurai na makka wanda duk yakin da aka yi tsakanin musulmi da kafirai su sai sun ci riba in musulmi suka ci galaba da su za a raba ganima in kuma kahurai suka ci galaba sai su kewaya su aika 'yan aikensu makka a basu rabonsu su ce ai mu muka fara gudu su kwana su ma suka tsere mu muka sa kuka ci yakin munafukai ne munahuci musiba ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiqina fi إن darkil asfali minan المنافقين nar في الدرك الأسفل من ku النار sani munafukai a cikin wutan ma a cikin wutan ma suna kadarko na ƙasa fondation na ƙasa nan ne gidan munafukai zai zo ya shimhuda maka huska ras inda zai yi magana ka annan hushubun musannada وإن يقولوا تسمع تسمع لقولهم.
لقولهم da za su yi magana sa- ka saurari maganarsu saboda daɗin baki كأنهم خشب مسندة ku duba yadda Allah ya jera ya bada misalin.
يحسبون كل صيحة عليهم na'am humul adu fahdharu فاحذرهم inda za su yi قاتلهم magana الله أن يوفكون Allah ya ce inda za su yi magana sai ka saurari maganarsu sai Allah ya tsara ya gaya mana maganar daɗin bakin nasu ka annahu kushubun musannada ka ce azaru ne da aka jera sun ras aka yi rihin ɗaki yanzu in ka kalli azaru wanda ɗaki da ake rihi da azaru ai zaka gan su sak an gori an an tsara su Abin sha'awa.
kamar haka ce magana amma fa duk wata magana ta zo ta tsawa a aya suna tsatan su za a tona musu asiri ne annabi Allah ya ce ma annabi humul adu fahdharhum wannan munafikan makiya ne ka nisance su ka kiyaye da kansu kuma aka zana ma annabi jibril ya zo ya gaya mai dukkan munafukan da ake tare da su kuma annabi ya tsamna tare da su annabi sarkin hakuri kenan ya san sarai mutumin manahuki ne kuma ya zamna tare da shi aka gaya mai wane manahuki ne wane manahuki ne wane manahuki ne kuma ana tare da shi to shi wannan abdullahi bin salul shi ne shugabansu shi- shi ya- manahucin nashi ya huto karara kowa ya san shi manahuki ne kuma a garin madina yake tare da musulmi yake yan fadar shi hailau akwai musulmi a ciki wasu wanda sun sani wasu wanda ba su sani ba wasu wanda yake ba su kayan duniya suna mushi hidima babu yadda za a taba shi sai sun tsare dukansu munafukai ne wasu to wata rana sai sahabbai suka ba annabi shawara suka ce ya rasulallah wannan ibn salul da ka kai mai ziyara da ka kai mai ziyara la'allar ziyarar da zai kai mai zata sa ya liƙe bakin shi ko ya daina wasu manahucin a wani guri da yake yi sai annabi ya ce ashe ko aka yi shawara sai ce to ku daidaita min jakki na annabi lokacin da jakki gare shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam suka taso sabon da suke tare annabi ya hau musu jakkin shi suka rako shi za su tayi ina gurin Abdullahi bin Salul ra'asul munafiqin za a je a kai mai ziyara daga nesa da ya tsinkaye su yana fada shi yana zamne ya yi tsinkaye su ga ma'aikin Allah nan ya zo da wasu sahabbai da suke tare shi kuma gashi da mutanen shi daga nesa rafa a sauti ya daga murya wa kala sai ya ce ma annabi ilaika anni ilaika anni kakka zo mini nan gurin kakka zo mini nan gurin ku duba hau gani yake daga murya akan mun ji jiya yanda ladabi yake ko yake cewa kakka zo mini nan laqad adani na tun himarik yace warin wannan jakkin naka ma ni ya kuntata mini warin jakkinka ya kuntata mini kakka iso min nan gurin to mumune musamman masu hamas ba su jimurin irin wannan abun a faɗi ma annabi sai sun maida a lokacin wani ya ce mai ya aduwallah ya makiyin Allah ya ce ya aduwallah alƙirƙiri shi da aka zo a ɗan samu wani ɗan sulhu sulhu ya ce ya aduwallah lahimaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atiyabu min karihan ya ce wallahi jakkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hika ƙamshi ya maida mai magana ya maida mai wannan magana to 'yan karya kashi 'yan fada shi shi manahukin sai 'yan shan miya sai suka maida ma wannan sahabin magana aka samu wani ya maida mai magana shi ma shi ma wanda suka zo cikin su wasu sahabban suka maido ma wa'annan magana kaga kenan kwada ya tashi sai suka aka tashi hal aka fara buge-buge da takalmi a buga wannan abu aka tashi ne kawai kwada annabi yana tsaye yana kallon shi kuma ibnu salul shi ma yana nan to duka musulmi ne kuma duka a madina ne ake ciki to shine sai aka raba aka yi sulhu sai wannan ayoyin suka sabko sai Allah ya ce yanzu kun fahimci sababin nuzul din ko sai Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minin idan wata jama'a guda biyu daga cikin mumunai iqtatalu suka yi fada suka yi fada ba sun tashi wanda suna fada har da buge-buge fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu yanzu annabi ya zama alƙali alƙali ne alƙalanci zai musu fa in bagat ihdahuma alal ukhra in ɗaya ta yi shishigi ta yi zalimci akan guda fa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah to ku haɗu gaba ɗaya ku yaƙo wannan wadda ta yi girman kai ta ta yi ɗagawa wannan har sai ta koma bisa kan al'amarin Allah fa in fa'at in ta dawo ta gane kuranta ita jama'i fa aslihu bainahuma bil adal to ku yi sulhu tsakaninsu da adalci Allah ya ce wa aqsitu da adalci ku yi sulhu tsakaninsu akan adalci da adalci za ku yi inna Allah yuhibbul muqsitin ku sani Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa ku sani mu'minai ƴan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku tsakaninku wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun dan ku samu rabo gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mai sulhu to kun ji yanda aka yi da kaji sababin nuzul din aya in aka karanto maka sai kaga ta hwada amma in ka ji kashin baki baka san ba menene aka yi sai kaga ma'anar ta ki fito maka da kyau ta ki fito ma da kyau annasar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku taimaka ma ƴan uwanku in sur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka in zai yi zalunci ko ku an zalunce shi in zai yi zalunci ko an zalunce shi kai ka taimake shi saboda mumune ƴan uwan juna ne sai sahabi wanda Anas shine Anas da ya rawaito wannan hadisi yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah hadha nasartuhu mazluman wannan na taimake shi saboda an zalunce shi fa kaifa ansuruhu zaliman yaya zan yi kuma in taimake shi yana zalunci fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace tamna'uhu min az-zulm fa dhaka nasruka iya ka hana shi yayi zaluncin shine taimakon da zaka mishi kenan jama'a ce guda biyu abun ya kai su har ga hada sai ka taimaka ka taimaka ma gudan ka hana su su yi zalunci shi musulmi yan uwan musulmi ne musulmi baya cutar musulmi biyayya yake da shi duk wani haƙƙin shi baya so ya cin mai wani haƙƙin shi sai Allah ya ce mai gaba ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم na'am ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani la yaskhar qaumun min qaumin ka shedinku kan wasu mutane su dinga ma wasu mutane izgili asa an yakunu khairan minhum ya kusa wannan da kuke ma izgilin su kasance su suka yi alkhairi da ku su suka yi alkhairi gurin Allah subhanahu wataala wasu mazaje kada su dinga ma wasu mazaje izgili wala nisa'un min nisa kuma wasu mata kada su dinga ma wasu mata izgili asa an yakunna khairan minhun ya kusa su kasance sun yi su alheri sun yi su soyuwa gurin Allah subhanahu wataala kun ga nan gurin Allah ya kiransu da mumunai ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mazaje su dinga ma wasu mazaje izgili kada ka dinga walakantar da mutane ka dinga aibanta mutane wannan haramun ne haramun ne bai kamata ba kada ka dinga nuna ma mutane isa kai ba lahiya ba ne dukkan wannan bai kamata ba haka nan mata su ma a ci gaban aya Allah ya ce wala talmizu anfusakum ka shedinku kada ku dinga aibanta kawunanku wala tanabadu bil alqab kada ku dinga jeheheniyar lakabi wanda ba shi da kyau tsakaninku kuna kulla ma mutane sunan da ba shi ne ba bi isa ismul fusuq ba'dal iman ai suna na fasikanci yayi muni tur bayan ku kun zamanto kuna da imani wa man lam yatub to daga yau duk wanda bai tuwo ba akan wannan fa ulaika humuz zalimun to wannan sune azzalimai akan wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin bukhari rubba ash'atha akbar law aqsama ala allahi la abarra zaka dinga kallon mutum kana ganin walakantacce ne a cikin al'umma kana ganin kahin shi kudi kana ganin kahin shi daraja kana ganin kahin shi matsayi amma ya hika a gurin Allah da yawa zaka ga ash'atha akbara menene ash'atha akbara gashin shi a burcike hamma abinda zai sarce kanshi ma ya dan gyara kanshi ya sa mai mai bayyana kudin wannan ya aburtike yake agbara kuma ga kura a cikin kan nashi amma annabi yace law aqsama alallahi la abarra wallahi da zai rantsuwa akan Allah da sai Allah ya kubutar da shi kai kuma anan a hannunka a idanka walakantacce ne a wata ruwaya ma ta yi madafu'un fil abwab wanda ake ture shi a kofa in aka zo aka shiga layi za a yi wani abu zai ga kowa ya tura shi bai so ba ya shiga tare da shi amma lau aqsama ala allahi la abarra da zai rantsuwa ga Allah da Allah ya kula da shi wani malamin mu so daya Madina yake ba mu labari a shekara ta 2002 lokacin muna jami'a a Madina yake ce mana wata rana iya cikin masallacin Madina yana zamne iya zamne a share guda yace ya ga irin wannan abin da ya bashi al'ajabi abin ya ba shi al'ajabi yadda ya kamata ya ce an ida sallar lisha kowa yana huta kowa yana huta sai ga wani ya zo ya zo wajen inda yake mutumin ya ce baki ne ya wawwanga ya wawwanga ya ga kowa bai kallon shi sai ya ɗaga hannu ya ce Allahumma istagasaka ahlul madina falam tagithum shi kuma yace yana ra- laɓe a bayan wani amudi wani gimshiki yace ya Allah 'yan madina sun roƙi ruwa baka ba su ba ruwa yace uqsumu alayka ya Allah ina rantsuwa da kai sai ka sauko musu ruwa illallah da ya shi haka nan ya wayo yace kaji wani mahaukaci To, shi a zuciya shi bai kaji san- bai wani san- mahaukaci da kyau malaminmu mu ne yake gaya ma a fasali ya ce wallahi bai huto ba daga masallacin nan sai da cida ta fara sai da ruwa ya fara zubowa cida rugugugugu aka fara ruwa da kyau Mm.
Allah baya kubitar da mutanen shi na kirki Mm.
kai dai ka tsaya bi jiddin wajtihadin ka koma ka kama Allah subhanahu wataala da yawa zaka gani ka rena shi shi ko ba karamin mutum bane a gurin Allah subhanahu wataala law aqsama ala Allah la abarra da zai rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi Allah baya kumitar baya kumitar da shi Allah sai ya kubutar da shi da yawa zaka ga mutum kai arene arene a wurinka Allah ya ce la yaskhar qaumun an qaumin min qaumin kada mazaje wasu su dinga ma wasu izgili daga wasu mazaje bai da riga mai kyau bai da takalmi mai kyau ka rena shi kai kawai a walakance kai baka san ba darajar mutum shi kuma dama Allah ya gaya mana inna akramakum indallah atqakum mafi girman ku a gurin Allah wani mafi karamci shine wanda ya hiku tsoron Allah wanda ya hiku tsoron Allah shi ya hiku santa ga Allah subhanahu wataala kuma wala nisa'un asa an yakunu khayran minhum ya kusa su zamanto sun yi su alheri wala nisa'un min nisa'in hakanan mata tsakaninsu kada wata ta dinga ganin wata walakantatta ballagaza wadda ba ta da komi ga ta nan ta ɗarma jaba ga ta nan kaza ana ta mata da izgili asa an yakunna khayran minhum Allah ya ce ya kusa wannan da kuke ma izgilin ta ku gurin Ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba kasiyatin fi dunya ariyatun yawmal qiyama da yawa zaka samu mace wadda tana cikin sitira a nan duniya kaya ma sai sai masu tsada take sawa amma amma zir take a ranar kiyama ah, da kyau saboda ta bata bi Allah subhanahu wataala kasiyatin Allah ya rufa ta asirinta kaya takalmi sai an kware a daka Mm.
wani takalmin nata riga wani bawan Allah ne Wallahi.
kai kana fama da wata riga ka L 300 da wandan duka 300 ita sai ta dora takalmi na jika goma a kawata ta sa leshe ko ta sa boil ko ta sa mi babbar tuhuwa a yanzu gizna gizina Mm.
ita ce babba Gizina.
shadda babba Tema, amma a lahira zir take in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ji annabi sallallahu alaihi da wasallam kyau saboda haka izgili ga mutum baya da kyawu gaskiya ne ka san darajar mutum ka dinga girmama ma ka dinga girmama mutum kuma babu zancen cewa ka dinga alfahari da babanka ka dinga alfahari da nasabarka ai kai dan gidan su wane ne shi kuma wane ne baban shi shi kuma walakantacce ne ai kai dangin ku kaza ne to a ranar kiyama babu dangi fa idza nufikha fi sur فإذا fala نفخ في ansaba الصور lahum فلا yawma أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون lokacin da za a yi busa a cikin kafo babu zancen dangi nafsi nafsi kowa ta kan shi yake wa ku duba misali guda kun san fatima iya annabi sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه.
tana daga cikin ita ɗaya ce annabi ya bari fa a lokacin da ya rasu duk ɗiyan shi sun rasu sai fatima ita kaɗai yana annabi yana santa mata ali radiyallahu anhu wata rana ta shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya raɗa mata wani abu sai ta fara kuka ya ƙara gaya mata wani abu sai ta yi mulmushi ta ji daɗi ku duba yadda annabi yake santa daidai mutuwar shi sai bayan mutuwar shi sahabbai suka tambaye ta ya Fatima menene annabi ya gaya miki kika yi kuka menene ya gaya miki kika yi mulmushi tace rasulullahi ta yayi mini a yau zai rasu yau zai koma ga ubangiji shine ta bata rai hal hawaye suka zubo mata yace to menene kuma ya gaya miki kika yi mulmushi yace ta yayi mini ni ce farkon wanda zan iske shi a cikin dangin shi ya ba ta labarin wannan saboda yana santa to fatima annabi yake ce mata ya fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi ya ke fatima ɗiyan muhammad ya kama sunan shi yace salini min mali ma shi'it ki tambaye ni daga dukiyar da na mallaka abinda kike so in ina da in baki la ugni anki min Allah shay'a ba na iya miki komai a gurin Allah ku duba ku gani diyan shi wanda yake so wanda take ita kadai ya bari a duniya bayan wata shida ita ma ta iske shi ta rasu yake ce mata da ran shi ya bata abin da yake so na dukiya in yana da amma baya iya mata komi idan bata bi Allah to ina kai zaka zo kana alfahari da kai dan gidan su wane ne kai babanka kaza ne kai kaza ne kai danginku kaza ne kana walakantar da mutane cewa su banza ne shi ba su dangin su ba kowa bane inna akramakum indallah atqakum ku sani mafi ficinku mafi girmanku a gurin Allah shine wanda ya fi kowa tsoron Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala talmizu anfusakum kada ku dinga aibatar da kawunanku, kuna sa, kuna liƙa ma mutane, ku ji shi da wani ƙatan kanshi, ku ji shi da wani idanuwan shi goro-goro, yanzu nan gashi nan, kuna ƙulla ma mutane abin da ba shi ne ba, kar ku yi wannan, Allah da ya halicci mutum wuta ya mai yayi kyau, ya yi kyau ya ce tabarakallahu ya ce mun halicci irin nan na mutum a kyaukyawar kama kai kuma ka zo ka ce bai da kyau Allah ya yi abin shi kai ka zo ka ce bai da kyau fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah kuma ya yabi kanshi da kanshi ya ce madalla ya albarkantu albarka mai yawa ta tabbata akan Allah mai kyaukyawar halitta gaskiya kaga yayi abin shi yayi kan yayi kyau kuma ya yabi kanshi akan wannan halitta da yayi kai kuma ka zo ka ce katan hanci ka ce mai katan baki ka ce wa ya sa ka wannan abubuwa mai hancin saniya ko ka dinga yi da shi mai hancin saniya mai hancin wa saniya ko to kaga duka irin wannan abubuwan bai kamata ba bai kamata ba wala tulmizo an talmizo an fusakum kada ku dinga aibantar da kanku wala tanabazu bil liqab mu yi da wannan wala talmizu anfusakum kada ku dinga aibatar da kanku aibatar da kai kenan wannan kenan kaga hatta da nan cikin hadari ta yi wal hamzu wal lamzu shi ma duka yana daga cikin aibatar da kai da kyahuce da yahuce daga mutum ya zo lamzu lamzu da zumbe zumbe ita kuma hamzu da kyahuce da hannu ake yin shi ko ka kyahuto ka ce kaga shi kaga shi gashi yanzu ko kuma ka ka nuna shi wani wuncu wuncu gashi jo ka nuna shi da baki duka wannan haramun ne kuma sai ka binciki kanka kana yi ko baka yi ko ka kyahuto ka ce kaga shi kaga shi yazo me kaza me kaza abun ho yayi yawa yayi yawa hatta da masu kuɗi bisu huta ba talaka bai huta ba daga cikin wannan abu mai kuɗi ne zai zo ya gina masallaci sai kashi suna cewa ai wannan ba dan Allah bai riye ci alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin waɗanda suke lamzu da, wanda suke mumini yayi aikin kirki sai ka zo ka dinga bata shi kana bata abun haramun ne wannan abubuwan shi ko baka san ba wannan abun darajar shi a gurin Allah yanzu dauki takadiri guda mutum ne guda yana da ladari abin da ya mallaka kwata-kwata a rayuwar shi dala ɗari guda yana da dala ashirin abin da ya mallaka kwata-kwata a rayuwar shi dala ashirin sai aka yi kira a yi taimako a taimaka ma addinin Allah wannan mai dala ɗari sai ya ba da dala ashirin taimako wannan mai dala ashirin sai ya ba da dala goma taimako wane ya hilada na'am shi wannan dala ashirin ya bada kowannen su ya bada dan Allah kowannen su ya bada dan Allah kaga wannan mai ishirin rabin dukiya shi ce ya bada rabin abin da ya mallaka ne ya bada shi ko mai ɗari fa ɗaya daga cikin biyar ya bada saboda haka abu kan ba kankantar abun ba ake takawakin ake so tsoron Allah da niyyar aikatawai ita ce ake bukata sai Allah ya ce mine kuma wala tanabazu bil alqab ka shedin ku kada ku dinga jaheheniya akan lakabi ka kulla ma mutun sunan da baya so amma lakabi in mutun yana so dan ka ga mishi babu komi amma in baya so ka je mai sunan da baya so kuma haramun ne zunubi kai wani ana ce mai dogo in ka zo ka ce mai malam gajere to wannan izgili ne ko kuma eh eh, malam dogo in kuma wada ne ka ce mai malam dogo izgili ne ko kuma to in yana so a gaya mai ba komai bane kuma in bai so mugun abu ne ba haka nan bane wasu kuma yanda ake kulla musu a cikin maganar da suke faɗi muna da wani malami shi an yi shiga kalasu lokacin nan sai yawan ta cewa sai tadir sai tadir kaza kaza kaza ba sai tadir sai yara suka da same sai tadir daga an ce a sai tadir ne an san shi kaga wannan kulla mai ne aka yi bai sani ba kamar yadda ake kulla ma mushina gaba ɗaya sunaye wanda bai sani ba eh za ga an kulla ma suna an kai malam makaranta ne to akwai wani suna a ƙasa wanda ɗalibai suke gaya ma wanda kai baka sani ba tambaye su su gaya ma akwai suna kowa da abin da suke liƙa mishi to kaga duka wannan abun bai kamata ba a kulla ma mutum sunan da ba shi ne ba in dai baya so to bi- haramun ne in kuma yana so sai a kyale shi haka nan lakabi ne eh sai lakabi ne ba bisa ismul fusuka ba'dal iman suna na fasikanci wanda mutum baya so bayan kun yi imani Allah ya ce tur da shi baya da kyau wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba akan wannan kuma fa ulaika humuz zalimun wannan sune azzalimai Allah kiyaye sai mi Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذن إن بعض الذن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لام أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله- تواب رحيم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo madina a bisa wannan sunaye wanda ake liƙa ma mutane lokacin da ya zo madina ya isko mutanen kowanne wani yana da suna biyu wani yana da suna uku duka sunaye ne kuma ga sunan na kirkin to shi rasulullah bai sani ba sai ya faɗi wancan kin in ya kira mutum da wancan sunan sai su zo shi annabi wannan sunan bai ya san shi ba yace yau me yasa kuke gaya mishi sai a gaya ma annabi ce ga sunan shi na kirkin wa wane ne sunan shi to da aka sabko wannan aya aka hana kowa a dinga kiran shi da sunan shi kal a dinga liƙa ma mutum sunan da ba shi bane Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kathiran min zan ku nesanci mafi yawa daga zato inna ba'd zan dan ku san shashe daga cikin zato ithm zunubi ne wala tajassasu kada ku dinga tajassus shine binciken mutum dan ku nemo aibin shi wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashen ku su dinga yi da mu wani wasu shashe ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita sai Allah ya ce shin yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman dan uwan shi bayan ya mutu bayan ya mutu wane ne ya mutu a yanko ma naman shi kaci kana son wannan daga faɗin magana ma sai ka ji ba daɗi ko Allah ya ce fakarihtumu sai kuka ki wannan magana ko yace kuma kuke yi da shi cin cin naman shi ne ai kuke yi wattaqullaha ku ji tsoron Allah innallaha tawwabur rahim lalle shi Allah mai amsa tuba ne kuma rahimun ne mai jin kai ne mai tausayi ne a nan gurin zato ya kasu kaso biyu zuwa uku akwai wani zaton ism ne wani zaton ism ne zunubi ne wani zaton babu laifi a gare shi zato na uku shine hukumce-hukumce na, na fikihu wanda ake ce ma a hakamun zanniya alfikihiyya su wannan abubuwa ne suke bullowa a cikin rayuwa wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama babu su amma akwai wasu kwatankwacinsu su sai malamai masu fikihu sai su ce to ai a zamanin annabi an yi kaza an yi kaza ga fatawar da rasulullah ya bada kenan ta yi daidai a zaton su wannan allahu alam malaman fikihu sai su daidaita su ce to kalkashin fatawar waccan sai a hudo fikihun hukuncin wannan abin sabo wanda ya hudo wannan zato ne na ilimi kuma ana son shi saboda fikihu ne to zato wanda ba ya da kyawo shine zannu tuhuma zato na tuhuma ala gairi dalil ba tare da dalilin komi ba kawai ka dinga zaton mutum wani mutumin haka zai zaton ka kuma zaton da ya hau yayi sai ya hau kai sai ce to in kaza kenan kaza ne hallau ya huto akan wannan magana hallau a wannan kenan tunda kaza ne kaza ne shi kadai ya tahi sai ya huto wata resulta daga karshe wanda kai baka san ba ma menene ake ciki haka nan ne ko da yaushe ka duba gani yanzu in ka gaya ma mutum magana ka ce mishi magana guda kalma jumla guda in phrase ka gaya ma mutum ka ce gaya ma wancan in ya gaya mai wannan dai magana shi ma ya gaya ma wancan wannan dai magana kamun a kewaya a zo mutum goma ko ashirin in ka tarbi magana wannan daga nan gurin ba wadda ka faɗi ma na fari wace ta canza kwata-kwata an mata salo an gyara ta an ƙara wani abu sai ka ga ba haka nan bane ba in kana so ka gwada wannan ɗalibanka a cikin fasali ka jera yaro goma ka gaya ma yaro magana guda ka ce gaya mai na bayan shi ya gaya mai shi ma ya gaya mai shi ma ya gaya mai hal a je kare shi sai ka ce kai mi ya ce mi ya gaya ma ka ji haka ka faɗi ma na fari sai ka ga ba haka nan bane to haka mutane suke tahe da al'amura duk maganar da aka gaya ma sai ka ƙara ka yi salo ka mata kwalliya ka gyara ta don ka yaɗa labaru na ƙarya to wannan zaton mugun abu ne wannan zaton duk in kama mutum shi kana cikin zunubi wanda babu dalili amma kuma zato wanda yake da tare da dalili wannan babu zunubi a gare ka wanne ne zato mai dalili yanzu misali kana tahiya sai kaga wani iya tangadi sai kuma da zai huce ka sai ka ji warin giya sai ka ce wane ya sha giya to ka gan shi ya sha kaga baka shan shi ba baka gan shi ba ko amma zato ne kake to wannan zaton kuma bai da bai da zunubi saboda alama da dalili ya nuna cewa lalle lalle ya sha giya in bai sha ba giya ya za a yi dinga tangadi ya za a yi kuma in ji warin giya a jikin shi kuma yana tahiya iya tangadi kaga wannan dalili ne qat'iyyan irin wannan zaton shi kuma baya da baya da baya da zunubi annabi sallallahu alaihi wasallama yace iyyakum wal zan ka shedunku ina galgadinku da kan zato fa inna zanna akdhabul hadith zato da kuke ji shine mafi ƙaryar magana wancan zaton na faruwa mun ga na biyu mun ga na uku ba na ilimi ba ba wannan ba wannan mai dalili sai annabi ya ce wala tahassasu kada ku dinga tahassusi shine binciken mutum akan abubuwan da ya bace maka kuma wala tajassasu kada ku dinga tajassusin mutum ka gana gurin tahassasu kamar tajassasu su biyu ne kala magana biyu ce akwai tahassasu akwai tajassasu tajassasu bibiya al'auran mutum kai dai kawai tsume kake ka ga wani zirkin shi ka yayata annabi ya ce man ta tabba auratan nas duk wanda yake bibiya al'auran mutane ta tabba Allahu auratahu sai Allah ya bibi al'aurar shi shi ma kuma wa man tatabba Allah auratahu afdah duk wanda Allah ya bibi al'aurar shi to Allah sai ya kunyatar da shi babu ruwanka da abin da yake yi babu ruwanka da abin da yake yi amma akwai wani guri da malam Bahaushe yake cewa azannu haqqun walau kana haqqaku azannu zambun walau kana haqa shi kuma wannan hadisin bai tabbata ba ba ya da dalili zato haramun ne ko da gaskiya a'a ba haka nan bane ba wannan hadisi babu shi bai tabbata ba babu inda aka hudin shi kuma kan wanda ya ƙara cewa annabi ya ce don duk wanda ya ce annabi ya ce shi ku annabin bai ce ba annabi ya ce to ya nemi mazaunin shi a wuta to kaga mugun abu kenan wala tabaqadu kada ku dinga bagod shine kuna ba baya kuna kuna kuna keta tsakaninku kuma ba kowa ba ruwan shi da kowa kuna kiyayya tsakaninku annabi ya hana wala tadabaru kada ku ba da baya kowa ya ba kowa baya dubura shi ke ne in ka gan shi ma ba ruwanka da shi sai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ibadallahi bayin Allah ikhwanan wasu irin ƴan uwa shi mumuni da mumuni in sai ga mu in sha annabi sallallahu alaihi wasallama in ɗaya ka taba to duka sun tafi kamar jiki ne wanda in ka cire nan gurin dukkan jiki sai ya ji zahin wannan babu zancen ka ƙi mumuni ɗan uwanka abokinka wanda yake musulunci ya haɗa ku sai Allah ya ce nan wala tata wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil aqab fi sa ismul fusuqa ba'da al iman mun karanta nan ko wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun na'am mi Allah ya ce gaba ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minaz zan ai na karanta ita ma an yi ta inna ba'da dhanni ism la ku ولا waɗanda suka imani يغتب بعضكم بعضا mun yi fasara ta haka ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijtanibu kaseeran min zan ku nesanci mafi yawa daga zato zaton da ba shi da dalili inna ba'da zanni ism zato wanda babu dalili zinubi ne yace yace mine gaba yace wala tajassasu kada ku yi tajassusi kuna neman al'aurar mutum wala yagtab ba'dukum ba'da kada shashen ku su dinga cin naman shashe suna giba duk in ka zamna babu abin da kake yi sai wane yayi kaza wane ya ce kaza wane kaza yake nihi ina ruwanka yin hakan ashe cin naman shi ne kake a lokacin mubasharatan directement sai Allah ya buga maka misali yace kana so ka ci naman dan uwanka ya mutu a yanko naman shi a dafa maka ci sai ka ji zuciya batta batta so fakarihitumuhu ko wata rana Abubakar da Umar wasu sahabbai suna zamne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai as- suna cin abinci sai miya ta ƙare aka tura wani bawa ya kawo miya kamun ya je gurin annabi a ƙaro mai miya sai ɗayansu ya ce shi ko na wagare shi har yanzu bai zo ba da ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tuni jibril ya sabko ya gaya mai annabi ya ce ta yi ka gaya musu naman da suka ci bai ishe su ba abubakar fa ya jama'a naman da suka ci bai ishe su ba bawa ya komo gurin annabi gurinsu ya ce musu wai annabi ya ce naman da kuka ci bai ishe ku ba suka ce ba mu ci ba nama miya ce muke tsume ba su gano ba ba ku yi ba da shi annabi ya ce musu ce ta muka yi nawa gare to wannan shi ne yin da shi wannan shi yi ne yin da shi ashe yi da mutum baya da daɗi ashe yi da mutum mugun abu ne ya jama'a ka zamna takanas kana yi da mutum ina ruwanka da shi kana cin naman shi ne kuma mugun abu ne kuma duk zunubinka yana nan sai Allah ya ce mi gaba ayuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maytan fakarihtu wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim na'am mu je ya ayyuhan nasu inna يا khalaqnakum- أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
na'am إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير kullu muslimin ala muslimin haramun ya zo a a hadisin abu huraira radiyallahu anhu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku sani kullu muslimin ala muslimin haramun maluhu wa irduhu wa dammu dukkan musulmi akan musulmi haramun ne ya ci dukiyar shi haramun ne ya ci mutuncin shi haramun ne ya zub da jinin shi annabi ya hana kaga cin mutunci mugun abu ne ka watsa labarin ƙarya ka- ka- ka- don mutane su kishi ka tona mai asiri ka watsa wannan mugun abu ne haramun ne kake nan kana yi hasaba imra'in min shar ai ya isa sharri ga mutum an ya haƙira akahu muslim da zai walakantar da ɗan uwan shi musulmi sai Allah ya ce ya ayyuhan nas kun ga tun mu fara wannan surai ta ake ya ayyuhal ladina amanu sai da aka faɗe ta so biyar a na shiddan yanzu na ƙareci daidai ƙareci sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya ne rankata kaf kowa da kowa ba mu ne ba kaɗai ake ma magana gaba ɗaya kowa da kowa Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha lalle mu mun halicce ku mun sa ku biyu mace namiji da mace haka muka halicce ku wa ja'alnakum shu'uban kuma muka sanya ku taushik taushik wa qaba'ila da kabiloli mun yi haka nan lita'arafu don ku san juna ba don ku nuna fifiko ba a bisa wasu wata kabila ta ce ita ce ta fi karhin wannan kabila wasu taushik su ce sun fi karhin wannan ba don wannan ba muka halicce ku inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku a gurin Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah inna Allaha alimun khabir ku sani lalle Allah mai ba alimun masani ne mai ba ku labari kaga anan gurin Allah ya ce ya halicce mu gaba ɗaya min zakarin wa unsa daga namiji da mace haka ba sai cikin mutane ba ma hatta da cikin itace da cikin dabbobi da cikin ƙwari haka Allah ya halicci kowanne biyu shi kadai ne Allah ulhuwallahu ahad an gane da kyau ko shi kadai ne daya amma komi da ka gani bibi ne ومن كل شيء ومن كل شيء خلقنا خلقنا زوجين لعلكم تذكرون dukkan komi da komi Allah ya halicci biyu plus da muwa Mm, komi biyu ne in ka ɗauki saniya sai ka samu takarkare kwarai.
in ka samu akuya sai ka samu bunsuru in ka samu tumkiya Rago.
ragonya A rago ne. Wannan.
in ka samu rago arawa ne suke cewa tumkiya Ya ragonya can da.
wani ai ba shi kai wani ba ara Ai, ga ya can da yana jin ka.
wai su a wurin su in ka ce rago sai ka ce ragonya A kai.
hausa ba ta da magaran bace ko Kwarai. Tinki ya ke ce.
tumkiya za a ce Yawwa.
haka komi bibi ne komi bibi ne bibi haka Allah subhanahu wata'ala ya halice shi in ka samu sama sai ka samu ƙasa ku duba itacen wannan ku duba yanzu iska wannan da ake mai kura kun san abubuwan da take ma itace iska ce ta kilili wadda take ɗauko hure da ganye na icce namiji ta yaba ma icce mace ku dubi ɗauki misali abin da ke gaban kan maina a cikin maina ma da kwai mace da kwai namiji namijin bai ya biya macen take biya amma yana wani hure iska wannan take daukowa tana yaba ma macen sai kaga duk ta yi biya subhanallah Gaskiya.
a nan da shekara kamar talatin da wani abu lokacin da ina karantaswa a madrasa ingal na zamna ingal shekara biyu Mm.
su dabino suke yi daga sun yi kililin wannan nasu sai kaga in hadari ya taso kowa sai ya ɗau tabzi ya shiga masallaci ba sai an gaya ma ba 'yan garin su yi ta roƙon Allah kal a yi ruwa To.
eh kal a yi ruwa Allah da ikon shi sai ga hadarin ya kewace ya wuce daga hadari ya taso mai gida ba a mai ma magana kawai ya ɗauki tabzi ya shiga masallaci su haka ne suna ta roƙon Allah kal a yi ruwa da hari ina zargin su mutane suna neman ruwa ku buku neman ruwa sai daga baya da na gano sai na ga suna da gaskiya ashe su lokacin da suka yi kililikin wannan na iska na, na- da iska ta baza dabino su manoman dabino ne in suka ɗauko kun san dabino akwai namiji akwai mace namijin bayyayin ɗiya macen take ɗiya kuma in ta yi ɗiyan bistinana sai shi namijin wata ƙura ce yake wani kumshi kumshi sai a kakkaryo a zo a kakkaba cikin dabinan a sa tabarma a rihe a daddarme shine kilili daga an yi wannan in aka yi ruwa to sai ya zube shikenan kasar a shekarar hori ake wannan dabinan shine za su saida su sayi abinci kuma sauran su saida su samu kuɗi aikin kenan su ma- manoman dabino ne to daga an yi ruwa to duka ya zube kilin ya ƙare kenan babu dabino babu abinci a shekarai kun gani tsari kenan Allah ya ɗora komi yadda yake so kenan suna da gaskiya ba su so a yi ruwa daga an yi kilili to ko menene Allah ya halice shi bibiyu wa min kulli shay ko menene shi kadai ne Allah ɗaya saboda kaga hadisin da yace inna Allah wutar yuhibbul wutra ij'alu akhir salatukum min al-layl wutra ku sanya sallaku ta ƙarshe ta cikin dare ɗaya Allah ɗaya ne bare yana son aiki ya cika da bare da fair da unfair shine kawai duk shafa'i in an ce shafa'i biyu ne duk salatul layl matana matana biyu biyu ne shafa'i shafa'i shafa'i ne da ƙarshe sai kai ɗaya yanda Allah ɗaya ne haka yake so ka cika aikinka da ɗaya an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce mi gaba da ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane mun halice ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku taushik taushik wani bangare bangare kabila kabila wa qaba'ila da kabiloli in an ce taushik ana nihin mine ana nihin jaha kun ga misali aka ce tubawa taushik ne guda ko to a cikin tubawa akwai kabiloli kuma daban-daban hala ko ta kabila mai sunan Qur'an Qur'an su haka ne akwai ta kabiloli da yawa a cikin su in aka ce bare-bari taushik ne na bare-bari to a cikin bare-bari kuma akwai ai kabila kabila akwai mangawa akwai dagirawa ko Mm.
to haka ne al'amarin Allah ya sanya ku taushik taushik kuma ya sanya ku kabiloli Allah da yi wannan lita'arafu don ku san juna ne kawai don ku san juna ne aka muku wannan ba dan a nuna fifiko ba ba kai dan wata kabila ba ka huto ka ce kabila ka tahi daraja da waccan kabila ba haka nan bane ba kawai Allah ya yi ne don a san juna a ce wannan ba are ne a ce wannan ba zabar ne a ce wannan ba barbare ne shi kenan kawai sanin juna kawai so sai shaidan ya zo ya shiga abin sai ya ce a dinga yankawa ana yin arba'in arba'in ta damagarawa ce a yi biyu ta arawa ce a ɓata huskar da Allah baya so a ɓata ta a yi uku uku ta kanawa ce da suwa da Fula- fulani suna da shaushawa bugaje ne bugaje uku uku gare su makera dai ko sannan kuma a yi hotali wannan na goburawa ne kuma ha tasawa su ma hotali ne Kai da- a yi gado-gado a bari haka nan muje 'yan tasawa a- kala zo kanku kenan kala zo kanku kenan kala zo kanku kenan ko kaga wannan hun aikin shedan ne Yeah, Allah baya so a yi wannan shaushawai yeah, kakanninmu na can da da suka yi Allah gafarta musu okay.
mu uwayenmu da suka gane ba su mu ba Allah saka musu da alkhairi mu kuma bu ma ma baɗiyanmu Insha Allah.
a bu ma ma baɗiyanmu shaushawa haramun ce Kai ba mama.
ba a so Allah ya yi wannan kawai don a san juna bai ce ba a yi shaushawa bai ce ba a yayyanka jikin mutum a mai gado-gado a mai mai kwado a mai mai micece kuma gude ga sunan dai mai kalangu har da wata mai kalangu to dukkan wannan abubuwa haramun ne lita'arafu kadai Allah ya yi wannan abun inna akramakum indallahi ataqakum inna allaha alimun habir Allah masani ne mai baku labari qalatil a'rabu amanna قالت الأعراب آمنا dakata malam suka ce lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu wasu sun aiko bara addu'a suna neman aihuwa ya Allah ka ba su aihuwa ya Allah ka ba su iya ya Allah ka ba su iya bi rahmatika ya arhamar rahimin wanda ba su da aure masu neman aure kuma su kara Allah ka ba su abin da zai su kara wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda ba shi ya mamaye ya Allah ka ba shi abin da zai biya ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
جزاكم الله خيرا Kai kan gudu gudu na.